wannan ban Allah ya ce Allah ƙara malar lafiya da nisan kwana masu albarka amin malar ina neman barar addu'a don Allah ina cikin wani hali na bashi da ake bina da kuma karyewar jari don Allah a taimaka min da addu'a Allah ya fidda min ya fidda ni daga cikin wannan halin to Allah ya fidda mu gaba ɗaya Allah ya kubutar da kai Allah ya ɗaga maka jarin ka ya ɗaga mana namu gaba ɗaya duk wanda yake cikin larura Allah ya yi masa bil munasaba mu ma nan masallacin mun gamu da ibtila'i ɗaya daga cikin yan uwa masu taimaka mana wajen gudanar da wannan masallaci dan uwa malam Bello Aliyu ɗaya daga cikin ladanan mu a wannan masallaci kuma malami a makaranta shekaran jiya da asuba bayan mun gama sallah anan ya fita zai je kasuwar ƙauye wasu marasa kirki a cikin adaidai sauro suka zare masa makami a nan kofar dan agundi za su illata shi ko su halaka shi suka karbi kuɗi ya kai miliyan biyu a hannunsa yana zuwa kasuwar ƙauye yana ɗan siyowa kayayyaki ana siyarwa ana neman na abinci suka kwace wayarsa suka kwace wannan kuɗi muna buƙata a taimaka da addu'a Allah Ubangiji ya mayar masa da alkhairi wanda suke kuma Allah ya tona asirinsu kuma muna addu'a dan uwa Malam Bello Allah ba shi hanya mai karfi da zai samu ya mai da wannan abin da ya rasa Allah ya sa ta zama mai gobarar titi kuma ya zama alheri a gare shi bayani kuma akan masu adaidaita sahu da suke sata a garin nan a biyo mu insha Allah ta'ala akwai bayani da zamu yi akan masu adaidaita sahu nan dan lamarin su ya fara wuce gona da iri a garin nan insha Allah bi idinin Allah ta'ala lokaci za mu ba su wadatacce don a yi bayani Allah gane da mu wannan bawan Allah ya ce wai assalamu alaikum Allah ya maka albarka ya ƙara lafiya da imani ya ce malam na je aure neman aure wajen wata baiwar Allah da ta tabbatar da gaske nake neman ta sai ta gaya min gaskiya ta ce to fa ita gaskiya tana da aljanu to malam zan iya aurata ina buƙatar ka bani shawara ai ai aljani samuwa aljani a jikin mace bai ba da bambanci da ciwon kai da atishawa da mura da ke samun kowace mace kowane namiji shi ciwon aljani ba ciwo mai da wannan ba wataƙila kai ma kana da aljanin baka sani ba ka je ka aure ta da kyakkyawan niyya Allah zai baka lada shi aljani maganinsa shine kamar haka bai da wahala na farko dai in an tabbatar mutum yana da aljanin a jikinsa to ya lazimci askar safiya da maraice ba abin da yake yakar aljani a jikin mutum irin askar da yawan ta karanta suratul baqara yana taimakawa kwarai kwarai da gaske sannan sai ka shirya ka je ka koyo ruqiya tunda za ka auri mace mai aljani sai ka zama malamin rukiya haka wani dan uwa ya ce to za mu buga da ni da ku da sun taso sai ce to kun zo ko ya ce to bismillah sai da ko littafinsa na rukiya bai ma hada ce ayoyin ba ya rike ta ta zabga mata karatu sai ta ihu za mu kashe ka ya ce ni ma zan kashe ku aka suke ta yi da shi wallahi sai da ya kore su da ikon Allah mana da gaske ya ta yi ya ce sau da yawa idan suka taso su ta mai barazana a ɗauko wuka ne za a yi mai sauransu su kama karanta ayatul kursi yana yi yana ja da baya dai yana karanta ayatul kursi wallahi tallahi wala sai da Allah sa ya ci nasara to shi wannan yaron cewa yi wai da zarar aranta ya ɓaci sai ta sai su taso ina ganin ka aure ta dan ka taimake ta dan in ka batta wancan ma ya batta wancan ma ya batta kai kaga sai ya zama ba abun nan ba kuma ka zo za a taimaka maka da ayoyi da addu'o'i da magungunan da zaka rinka amfani da shi insha Allah zaka kore su kuma kai jihadi ka taimaka kwarai ka je ka aure ta ka taimaka ka dauka yarka ce take da aljanna sai wani ya ki aurata ba daidai bane ciwon aljani ba wani matsala bane yana da sauki ga wanda Allah ya taimake shi musamman dalibin ilimi yana iya yin addu'a amma wanda baya addu'a bai damu da addu'a ba zai tsorata zai firgita kwarai da gaske Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa kafin a sa rana dauran auren ma ta warke ka zo zan baka sadakar kwalbar habbar sauda insha Allah guda daya tare da addu'a a cikin kwalbar in Allah ya sa da kaje ka buga Allah ya baka nasara wannan yace mazi ne ya fito masa afwan yace assalamu alaikum bai da abin sallah a ɗakinsa wai ya halatta ya rinka sallah akan shimfiɗarsa eh in shimfiɗarka tana da tsarki ba ka fitsarin kwance sannan ba ka kwanciya kana mafarki a jiki in tana da tsarki za ka iya sallah akan shimfiɗarka amma dai gaskiya akwai nauyi kuma daga ji kun sani sai ku ji zuciyarku kamar bata amsu ba ko wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas daga ci a ce mutum zai kadi kamata sala akan katifarsa shimfidar sa ya rinka sallah kullum to ka zo zan baka sadakar sallaya insha Allah ta'ala wanda dai zaka shimfida a dakin ka kai sallah kar kai sallah akan shimfidar taka saboda abin da zai kai ya kawo amma in ka tabbatar da ingancin shimfiɗar taka to za ka yi yin sallah amma dai ka zo za a baka sadakar sallaya insha Allah wannan ya ce wai shi ne mazi ya fito masa sai ya manta bai wanke gaban shi ba ya yi mazi mazi shi ne wani ruwa da yake fitowa gaban ɗan adam idan ya yi sha'awa in gabansa ya tashi ya tsaya duk lokacin da gaban mutum ya miƙe in ya sauka to yana biyowa da wani farin ruwa na sha'awa shine mazi galiban mazi yana fita a gaban mutum inda li'inazi ko kuma a yayin da ya yi sha'awa to shi mazi hukuncinsa ɗaya da fitsari idan ya fito kana da alwala alwalarka ta karye sannan kuma dole sai ka yi tsarki kamar yadda in ka fi da fitsari sai ka yi tsarki to shi sai ya fi da maziyin kuma bai yi tsarki ba ya je yi sallah ba ka da sallah ba ka da alwala da haka idan ka tuna sai ka je ka sake sallah ka sake alwala kuma yau yawan abin da ke fidda mazi a jikin mutum shine yawan tunani da yawan kallo da yawan karance-karancen takaddu da littattafai na tada sha'awa ko tarihin mata ko wani abu da makamancin wannan wanda kuma bai kamata ba mutum ya rinka karanta abin da zai tada masa sha'awa malam ina buƙatar addu'a ga yayata wanda take yawan samun matsalar tashin hankali tsakaninta da mijinta sai su kai sati ba sa magana malam kai musu addu'a Allah ya shirye su Allah ya shirye da su Allah ganar da su amma ka kira yayan nan taka gida wataƙila tsiyar daga wajenta take in har za su yi sati ba su yi magana ba to ita ma tana da laifi kenan da ce min kai mijinta yana yin sati bai kula ta ba tana gaishe shi baya amsawa to na san yayarka tana da kokari tana da haƙuri amma ka ce ba sa magana kenan tana yin fushi yana fushi idan mace ba ta fahimci mijinta ba za a yi ta samun haka akwai mazan da gaskiya suna da girman kai shi gwamna ne shi shugaba ne shi da an masa abu sai fa an zo an ba shi haƙuri kuma za a yi ta ba da haƙurin nan ma ya ɗauki kwanaki ma ya ƙi kula mutum sai a ci gaba da ba shi haƙuri saboda masarar da yake kawowa yake tunani da kuma cafanan da yake yake tunani da gidan da ya gina miki yake tunani da wahalhalun da yake a kanki to in Allah ya darabe ki kika yi zabi irin wannan mijin ne sai ki hakuri amma zafi guda biyu zafi zafi wannan yayar taka ina shaida maka aurenta ba zai dade ba in ba sa akai ba dan ba zai taba yadda ya shekara goma da yarinyar da zai zo suna sati ba sa magana ba duk auren da aka ga ana sati biyu ba a kula juna sati daya to wata rana kaji ana cewa tashi ki tafi gidan abu kazanki ki dan kana son auren yar uwarka da wani ta sulhunta su kuma a je a bincika waye mai matsala wataƙila ita ce take da matsala akwai matan da malam ba sa ji ba sa ji ba sa ji suna da taurin kai ka yi wa mace magana kamar ta faɗa kamar ta faɗa kamar mai kunnen gashi ba su da kirki wasu matan halinsu baya da kyau zaman haƙuri ake ɗazu ɗin nan wani yake gaya min ya ce ya ji wani karatu na da nake akan mata kaza kaza kaza ya ce amma fa malam mutanen ina gaya ma ba su da kirki na ce eh na san ba su kirki ya ce mata ta ce ta kira ni a waya ta ce min tana azumi ba ta gaya min tana azumi ba sai wajen karfe biyar na yamma tana azumi a nemo mata abin da za ta buɗe baki kawai sai ta kashe waya ya ce kai ka ce ni za a ba wa ladan azumin in an sha ya ce haka na je na ciwo bashi na je dankalin nan mai shegen tsada na bakin titi na turawa ya ce aka na je na siyo mata kwando guda na kawo ya ce wallahi malam ta soya wannan abun ina tana soyawa sai na zo na ce bari in dan taba in dan ji ya ce ta kai hannunta ta buge min hannuna ka san me wai ba wai ba zan ci ba wai saboda ai ba a ɗakinta nake ba ba ranar girkinta ba ne ya ce he mata kenan ya ce bashi bashi ba na ci da ne na kawo ki kuma ki hana ni na taɓa ya ce wallahi sha'awar dankalin nan ne ya bani sha'awa na ce barin ta ba yace buge min hannuna ta yi yace haushi ya zo min nan na rasa inda zan sa kaina to shi yasa zaka ji wani an ce an yi mai kaza ya sake ta wallahi iyaye akwai bukatar ku koya wa ƴaƴanku zaman gidan aure ku koya musu ku koya musu a jiya din wani ya daɗe min waya yace matata malam matata kishinta ya yi yawa ya ce ban isa ba ban isa ba uwar gidana ta kira ni a waya a gidan nan in dai ta ji matata ta kira ni a waya to a ranar fa kwana za ta yi tana kuka kuka ya ce kuma da ta ji ina waya da ita za ta tashi ta bar gurin ta daina kula ni ta daina mun magana kuma sai an kwana an yi ne ya ce uwar matata ta mutu ai uban matata ya mutu na tafi na je na yi ta'aziyya tun da na je ta'aziyyar nan ta daina buga min waya har na dawo dan me yasa saboda ai ina gidan ta'aziyya a gidan iyayen matata na dawo na ce ki buga ki yi ta'aziyya ta ce haram alaita alaiha haramun akan ta ce ita ita za ta buga wancan ta mutu ta'aziyya ce wallahi ba za ta yi ba yace haka nake zaune da ita ba yanda zan yi da ita ba su da kirki in ana baka labarin halin su wani lokacin wallahi kuma ba ra'ayi ba in a hakan sai dai auren ya mutu sai auren ya mutu ta ta kuntuma maka bala'i wani ya ce malam wallahi malam zagi in ta sani a gaba ta rinka ashar a kaina na ce kuma kai kai shiru ka zuba mata ido ce to malam ko kuka ce ayi hakuri na ce kai ka taba jin na yi wazi na ce ta kuntuma ma a can na ce ka yi hakuri wallahi anan ya buge ni ya zan yi ya ce kuka ce a yi haƙuri akwai wanda ya ce wallahi duka ka ji na maka rantsuwa ya ce wallahi kashi take ba ne ya ce sai dai ka ji ɓuf ta buge ni da duka Allah ya sauri ko da yake samu ne malam ka san akwai mutanen da kuma haka Allah ya yi su masu rauni so ka je ka gaya wa 'yar uwarka ta ji tsoron Allah ta yi wa mijinta biyayya in ya daina mata magana ita da je da gaishe shi dole in dukansu biyu suke faɗa to ita ta sauka ba wai ka turo mana mu mata addu'a kawai shi kenan ka tafi ka je sai ka gaya mata ka dun bincika akwai matsalarta wannan ya ce ni ne na shigo masallaci a guje sai na tarar da liman ya yi ruku'i nan take ni ma na yi ruku'i da ya ɗago daga ruku'i sai da na sai na yi tafiya kawai na shiga cikin sahu ya sallata take sallaka ta yi sai dai ka zo da ɗan wasa kamar misali mutum ya shigo masallaci a guje wasa ne wannan kuskure ne annabi ya hana ka aikata laifi mazala ce idza atitum assalamu alaikum bis sakina idan za ku je sallah ku tafi cikin nutsuwa kar ku yi gudu kar ku yi sauri sauri haka annabi ya ce ka tafi a cikin nutsuwa to kai ka taho da gudu kaga laifi to da ya zo ya tarar da liman ya yi riko ya tabbatar in sai ya karuso da gudun nan liman din nan zai daga daga inda ya shigo kawai sai ya riko insa ai kai sami Allahu liman hamidu ya tako ya tako ya tako ya karuso sau sallaka ta yi amma ka zo da wasa a cikin sallah kar ka ƙara yin haka bai da kyau don yana kawar da kushuyi a ciki mai tambaya ta ƙarshe yake cewa mutum ne zai yi kasuwanci sai ya nemi a bashi rancen naira dubu ɗari kuma aka ɗauka aka bashi to amma shi mai dubu ɗarin sai ya ce wai dole in an zo dawo masa da kuɗi sai an ƙara mai da dubu goma da Allah mala ya halaccin haka haram ne riba ne duk wanda ibada bashi asalin bashi ana ba da shi taimako ne mala duk wanda ya ce ba ni bashi to yana cikin matsi ne ya ce ka bashi ya bukatunsa da haka inda ya dawo maka da shi inda ba ka rage masa ba to bai kamata kuma ka ƙara masa ba asalin bashi taimako ne to amma duk wanda yake ganin zai ba wa wane kuɗi zai yi kasuwanci kasan akwai yan kasuwan da sai mutum ya ce wai ka bashi aron kuɗi to kai kuma kana ga ya za ka bashi kuɗi ya je juya kuma ya dawo maka da iya kuɗinka sai ka ce a sai dai a yi kasuwa zan baka aro amma sai dai a yi me mudaraba sai dai ka ce wane zan baka amma ka juya ta wallahi alaji na zo jari na ya karye ba da kuɗi kaza kaza kaza eh zan baka to ya za a yi ka zo mu daidaita ka ɗauki dubu ɗari biyar ka bashi ka ce ga ta nan a shekara ka je ka juya ka ga dai na baka kuɗi amma za ka juya ta ne ka zo ka buga lissafi mai aka samu ka ɗauka shi kaza an ɗauka shi kaza ka ga ka amfana da kuɗin ni ma kuma na amfana da kuɗi wannan wanda yake ganin ba zai iya ɗaukan kuɗinsa ruwan kuɗi ya ba wa wani ba to ga hanyar da zai iya bashi kuɗi kuma ya amfana shi ma ya amfana kuma shi ɗan kasuwan in Allah ya sa a gaba kuma ci gaba yake so kuma kai ma ba bakin ciki yake ma ba yana son ci gaban ka zai murna ya karɓa da amana to idan har ka ga ba za ka iya ba wa ɗan uwan karance kuɗi ba kana so sai ya ƙara ma to karka ce in ya zo dawo maka wai ya ƙara ma dubu goma wannan dubu goma sai ta kai ka wuta ta zama riba duk bashin da aka zo biyansa aka haɗo da ƙarin kuɗi a ciki ko na taro ne aka ƙara ya zama riba alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الله يا هنا أشربا wanda suke cin riba za su tashi a kiyama kamar wanda shaidan ya buge kamar dan kwaya ya sha giya fangal fangal fangal fangal duk macin riba haka zai tashi kowaye ko babanka ne ko kaninka ko mai gidanka ko waye ne saboda sun ce ai riba kamar kasuwanci ne Allah ya ce eh ya halatta ai kasuwanci amma kuma ya haramta riba sai ai yadda za a yi da haka kawai idan zaka ba wani kuɗi kaga cewa ba za ka iya haƙuri da juriya ka bar masa wannan kuɗi ba ba shi a matsayin ai kasuwa ya halatta kuma ba wai rashin imani ba ne na'am eh ba ku yi sharaɗin me ba ba ku yi sharaɗi akan abin da za ka dawo mai da shi ba na'am wannan cewa ya in to wani ya baka kuɗi ba ku yi sharaɗin nawa za ka ba shi ba ka je ka juya ka samu alheri ka zo za ka dawo da kuɗin amma dai daman da farko da matsayin juyawa ne to sai ka dauko na ka bashi halal ne ba laifi bane kuma ba riba bane tunda daman ya baka da niyyar ka juya ne ba ya baka da niyyar bashi ba ku gane fa akwai bambanci tsakanin kudin da na baka ka juya da kudin da na baka bashi akwai hukunci na shari'a yahtalif akan kudin idan ka bawa mutum kudi na bashi sai asara ta hau wannan kudi bashi ne daman ba ka amfanuwa da wannan kuɗi to wannan zai biya ka amma in ka ba wa mutum kuɗi ya juya kana cin moriyar kuɗin shi ma yana cin moriyar kuɗin to ko asara ta faru ko ya bata ko gobara ko wani abu ya faru to wannan fa ba a biya zuwa ake a zauna a yi sulhu a yarjejeniya a duba gaskiyar kuɗin nan sun salwanta haka ne kaddara ce tsautsayi ne wasa ya yi da kuɗin yaya aka yi wannan kuma alkali shi ne zai yi hukunci ya ce ga yadda ya kamata a yi to shi yasa ake so a rinka bambancewa wanda ka ba shi kuɗi ya juya maka sai kuɗin suka lalace ko wani abu ya faru na kasuwa to zuwa ake a yi lissafi a duba ta yaya saboda ai kai ma kana amfanuwa da kuɗin shi ma yana amfanuwa da kuɗin amma na baka bashin kuɗi na ka zo ka karɓi naira dubu ɗari biyu na sai ka zo ka ce min wallahi tallahi ai an samu matsala kasuwarka ta yi ƙasa kaza kaza ni ba ruwana ai ni daman bashi na baka zaka biya ni ne in ban yi tausayi ba to shine ake malamai suke bayani in wanda ya bada kuɗi bashi ne to akwai hukuncinsa in kuma juyawa ne to akwai hukuncinsa da haka kar ku ci riba kawai ko dubu hamsin ne zaka ba wani ka ce wani ga hamsin ɗina ka juya bayan wata uku zan zo in karɓe ta kuma kana iya inda aboki kuna zaman mutunci da shi kun dan kasuwa kai baka iya kasuwa ba ka samu wata dubun ka 500 ko 200 ka da ka ajiye su a banki sai ta lalacewa kira abokinka ka taimake shi wani kana kasuwa ga dubu na ɗari biyu da Allah ba zan waiwaice su ba sai bayan shekara ka zo mu yi lissafi mai ta kawo ta kawo kaza ka amfana ni ma amfana wannan taimakon juna ne yana da kyau a shari'a in kuma kaga zaka bashi bashi sai ka bashi wannan wani abu ne taimako ne shari'a ta bada dama kai ne na ƙarshe na'am ana ba da loan a kasuwa kamar na miliyan ɗaya miliyan biyu eh kullum ana zuwa ana karɓa wani abu a cikin kuɗin in ka gama in miliyan ɗaya suka baka za ka ba su dubu arba'in kawai kawai ku gane wani abu guda duk wanda ya ɗauki kuɗi ya baka a matsayin ka juya ya ɗauki kuɗi ya baka a matsayin ka juya ya amfana ka amfana to ba maganan ya ƙayyade maka ga kaza za ka bashi nan ne kuɗin kuskura ina fatan kana fahimta to amma kuma 'yan kasuwan ba kirki ba ne da kowa abin da ya sa suke yin hakan saboda wani kuma idan ka bashi a haka sai cuce ka to amma ka'ida shine ana gudun kai ya zama riba amma in sun bayar ne da sunan ku yi kasuwa ka amfana na amfana kana juyawa abin da ake samu kana rage bashi wannan ba laifi bane kamar da ya baka miliyan ɗaya nan dan da ya bari ta shekara kar a samu matsala in kana juyawa duk sati watakila ya zo karbi dubu ɗari ko dubu hamsin kaga kana ragewa ana rubuta ana rubuta to sai kuma daga ƙarshe sai ya ce za ka bashi dubu arba'in to nan ne matsala ana jin tsoron kare ya zama wannan dubu arba'in ɗin ta zama riba ya maka wayo ne kurin ya baka bashi ya ɗora maka dubu arba'in a kai to amma su masu kamfanonin su specifying me yasa dubu arba'in din nan wannan shine wallahu ta'ala alam ma juyawa kai ma'ana juya wanda kai to suna da garantin ka samu dubu arba'in din na'am yawwa to shikenan to shikenan to ya fito to shikenan idan sun yi specifying sun yi bayani cewa wannan dubu arba'in na wahalar da suke yi kamar misalin wani ya kawo muku rancen kuɗi amma an ɗauko wannan kuɗi an kawo an ba wani ya zo ya muku hidima ya raba muku wannan kuɗi ya yi zirga-zirga wani services in services ɗin Allah ne in services na gaske ne an cire wasu wahalhalu da aka yi wa wannan kuɗin da aka baka to wannan ba riba bane ina fatan kana fahimta kuma gaskiya ne wallahu alam dai mutum ya baka naira miliyan ɗaya a ce shekara ɗaya a ƙarshe ka bashi dubu arba'in ai ba wani riba ne ba a wajen ka ba ba wani riba bane ba na'am duk wata dubu arba'in a wannan hauka ne wannan wayo ne kawai ban yadda ba ni ba na kai yawwa اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الواحدين وهم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته